wannan matsayi ne da wata ɗa'a ta fuska keɓantacciya wa huwa rasulu sallallahu alaihi wa wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa wa man yahzu hazahu da wanda yake matsayi kamar irin nasa na manzo wato wani ma'asumi kenan ba shi ko dai kasance wani manzo kafin shi ko kuma magajinsa bayan shi masumi faman ahabba Allah la budda lahu min ittiba'ir rasul fi ibadatihi wa siratihi wa akhlaqihi wa ahwalihi hatta yuhibbu Allah wanda duk ya so Allah to ba makawa dole ya bi manzo a ibadansa da tafiyansa ta saira wato yadda yake gudanar da rayuwarsa ke wa akhlaq da dabi'unsa akhlaq da ahwal ya bambanta annan mu mukan ce duk da hala duk da dabi'unsa da halayensa har Allah ya so shi fa inna bidhalika yahsulu taqarrubu ila Allah wa bil qurbi yahsulu al muhabba ta wannan ne zai kai ga samun kusanci zuwa ga Allah da kuma kusancin nan zai sami son Allah zai sami son Allah Allah ya so shi yahsulu muhabbatullahi ta'ala iya zai sami kuma Allah ta'ala ya so shi kama qala subhanahu kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa innal abda la yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wannan hadisi kursi kuma bawa yakan nemi kusanci da nizar nafiloli har in so shi an wannan hadisi mai tsawo hadisi kursi wanda Allah ta'ala ke cewa bawa bai nemi kusanci da ni da fiye da abin da na farauta masa amma ba zai gushe ba yana samun kusanci da ni da nafiloli har in so shi na so shi kaza kaza ba shi zan kawo muku an gane wannan hadisi to kamar haka nan ne shi zai ta takarrubi ne zuwa ga Allah ta'ala da kyawun ayyuka har ta kai ma Allah ya so shi wa aidan lamma kana rasulu habibullahi fa kullu man yadda i muhabbatallahi lazimahu muhabbatar rasul to kuma har wallahi tunda manzon manzon Allah masoyin Allah to ya zama lazim duk mai son Allah ya so manzo wannan da hujja haka li anna mahabub al mahabub al mahabub duk masoyin masoyi masoyi ne in kana son wani sai kaga wani yana son wannan shi kai ma ya yawa saboda kala wato lazamai ne duk wanda ya ce yana son Allah dole ya so manzon Allah saboda Allah yana son manzonsa manzonsa kuma yana son sa kaga duk wanda yake son Allah dole ya so manzon Allah kaga da za mu samu wani tun ya ce yana son Allah sai mu ga yana kin manzon Allah mun san ƙarya ne haka zalika kuma da zai ce yana son manzan Allah yana ƙin aharul baiti to mun san ƙarya ne da kuma zai ce yana son aharul baiti baya bin aharul baiti ƙarya ne yawo li'anna mahabubar mahabub mahabub duk masoyi masoyi masoyi ne wa muhabbatar rasul inma takunu bi mutaba'atihi وسلوك سبيله قولا وفعلا وعملا وخلقا وسيرة وعقيدة to kuma san manzan Allah tana kasancewa ne tare da binsa da bin tabarkinsa bin tabarkin nan binsa da bin tabarkin nan nasa ƙaulan a zance kenan fi'ilan da aiki wa khuluqan da ɗabi'a wa halan da hali wasiratan da matafiya wato ma'anar tasira shine hanyar da mutum ya kama al'adarsa tafiyarsa wa aqidatan da kuma aqida wala ya tamasha da awa muhabbatillahi illa bi hadha to son da'awan fa son Allah ba fa zai tafi ba sai ta wannan sai ta wannan in ba ta ta wannan mabiyan yabe ba ba sunan shi son Allah ba su da'awa ne kawai mujarrad mu ce ya ce ya ce yana son Allah fa innahu qutbul mahabbati wa mazhara domin wannan wannan abin da muka ambata shine qutbin soyayya shine kuma mabayyanin soyayya din wato ta wato akan shi tsoro kamar yadda ake cewa kudub shine kamar ginshikin dutsen nika da yake ainihin yanzu sai dai a kwatanta mutum yadda dutsen nikan yake dutsen nika na da sukan sukan sa kudubi ne wani girkakken karfe wanda za a kama sai a sa sai a huda duwatsu shayayyu a tsora ɗaya a sake tsora ɗaya a sama sai a ɗaura shi shi mariki a guda ɗaya sai a rika juya shi sai a ruba ruga tsaba tsakani yana goga tsakanin dutse da dutsen yana goga shi sai rika fito da gari to idan aka balla kudubi dutse na kaya bari to kamar yadda najir balaga amir mai ke cewa shi wannan ya san cewa wannan sha'anin walaya dinnan a gare ni kamar kudubi ne akan dutsen naka to shi to mazhar kuma ta inda ake bayyana abu wato in ka mutum ya da awan so za mu ga mazhar dinsa ta ina son ya bayyana so mazirar da awa ne yawa nun da sha ba da misalin cewa nukan ce dukan ba ku ɗan misali da za ku iya gane mutum saurayi ne ya ga yar budurwa yana son ya yi aura sai yana ta santa a ransa bai ce komi bai aikata komi bai motsa komi ba kawai sai ya ji ayyurori a ce mini a ce ai ranka kana son ta shi yasa aka kawo maka amarya ka san sai ya dan kazar kazar ko yawa to su mutane yanzu suna ce wasu suna so amma su kame ba su yi ba kila ma in ya ganta ya dalla harara wai amma a za a ransa yana so kagan bai taba bai dan kazar kazar ba dole ainihin ana bayyana so ne aiko ana ana bayyana so ne da zance da aiki da motsi da kaza da kaza da kaza za a dan yi kazar kazar duk ya fi sai an kai daga abubuwan da yake yi masu a ce kai wannan kin dauke ransa ai kai kaga irin wannan ko bacci ma ba iya to kagan to mazhar mabayyanan so din ko ba ta ya ake bayyana shi to ya ake in mutum ya da'awan yana son Allah dole mu gani a ta ya za mu gane cewa yana son Allah in yi da'awan yana son manzo Allah ta ya za mu gani ta shi to wa'annan su ne kudubin su ne mabayyanansa ta nan ne za a iya gane cewa eh haka ne da gaske ne so din fa man lam yakul lahu min mutaba'atihi nasibun to kashi fa man lam yakul lahu min mutaba'atihi nasibun lam yakun lahu min al-muhabbati nasiba to ka duk wanda bayi da rabo na bin manzo to bayi da rabo na son manzo son Allah wato son Allah da son manzo nan wato duk wanda ya zama baya bin manzon nan to bayi da wani kaso na son Allah ƙarya yake ko ya ce yana son Allah muka duba sai muka to ya yake wani wani kidari ne yake bin manzo Allah ta ma bayi bin annabi kike da halas bayi da koda ƙwarzane na son Allah ƙarya yake saboda mabayyanan san ne ba mu gani ba wa man taba'ahu haqqal mutaba'ati na sababa batinahu wa sirruhu wa qalbuhu wa nafsuhu batinar rasul wa sirrihi wa qalbi wa qalbihi wa nafsi wa huwa mazhar muhabbatillah yace kuma duk wanda ya bi shi yadda ya kamata a bi shi ya bi wani manzo Allah kenan da kamata bi to wannan ya nuna kenan abin da ke ɓoye. na ciki na asirinsa da zuciyarsa da ransa ya yi daidai kuma da abin da ke ɓoye da asiri da zuciyar shi annabi da wato so na baɗini ke na yadda yana yana tare a ɓoye ɓoye yadda ya abin nasa haka ke ɓoye ɓoye manzan Allah shi maka zara wa huwa mazharu mahabbatillah wannan shine mabayyanan son Allah فلزم بهذه المناسبة أن يكون لهذا التابع قسط من محبة الله بقدر نسيبه من المتابعة to sai in haka nan ne ya zama lazim kun san amina kishi mulazama kamar yadda kace mulazama abu da masoyin masoyi masoyi ne saboda mulazamai ne sai ce to sai ya zama da wannan ya lazimta kenan daidai gwargwadon son biyayyansa rabar kasansa na na son na biyayyansa ga wannan manzo shine kuma daidai gwargwadon kasansa na son Allah daidai gwargwadon biyansa ga annabi daidai gwargwadon kasansa da Allah to in yi haka nan fayarƙillahu muhabbatahu alai sai Allah kuma in yi wannan sai jefa shi kuma sai Allah sai jefa sonsa son Allah da kenan shi kuma akan shi wannan bawa sai Allah ya so bawa saboda yanzu ya bayyanar da son shiga da biyayya shiga annabi saboda bayan shi ga annabi sirran mu'alaniyatar shi kuma sai Allah sai ya so shi qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'un yuhibbukum Allah wa yasri min batin ruhir rasuli nurin tilkal mahabbati ilaihi sai kuma ya zama sai ya gudana daga cikin boyayyen abin da ke ruhin annabi sai ya gangaro kuma ya biyo hasken nan ya biyo ya zuwa ga son shi wannan bawa fa yakunu mahbuban lillahi muhibban la sai ya zama yana son Allah Allah kuma yana son sa wa man lam yutabi wanda ko wa man lam yutabi'hu wanda kun bai bi shi ba ma'ana bai bi manzo Allah ba yukhalifu ba yukhalifu batinuhu batinur rasul abinda ke cikinsa shi ma zai sa wani abin na cikin manzo babu da an wasu bil mahabubiya to sai ne zama ya nisanta ga sifan soyayya baya son annabi annabi baya son sa saboda haka ba wazawalul muhabbati an qalbihi asra'u ma yakun kuma dandanan son sannan dandanan sai fice daga zuciyarsa idh law lam yuhibbuhu Allah lam yakun muhibban domin Allah bai so shi ba ba zai sami yana son Allah wa fi hukumin rasuli man amara Allah wa rasulu bi hubbi yawa ya ce mai manya azu azu to a hukuncin manzo har wala yau shine kuma wanda wanda manzo ya ce abi wa fi hukum man da wanda Allah ta'ala ya ce abi da wanda manzo ya ce abi shi ma yana hukuncin manzo ne kuma yanzu da yanzu Allah ta'ala yake cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to idan kuma a wani wuri Allah ta'ala ya ce wanda ya bi wani ya bi manzo ba ko shi kuma manzo ce wanda ya bi wani ya bi ni ba to kaga shi ma hukuncin su guda kenan ko wattiba'i wattiba'ihi da kuma binsa shi bin shi wannan wanda manzo ce abi wanda Allah ce abi manzo ce abi shi ma binsa ya zama nuna mazharin su kuma su waye wannan wa huma al-a'immatu wal awsi alaihi masal suna yamma wa awsi alaihi to wannan shi kenan na wannan wannan najin kilan ka zauna ka dan karanta shi da dukka zaka fi ganewa na dan yi mana gurguje ne wannan shi Pedro Kashani arifi ne falsafi shi wannan yayi wannan bayani na ma'anan so akan ma'anan so su aka yi an yi rubuce-rubuce daban-daban har ma wasu sun nuna so har sun yi ma mutane ta irin ta hanyar kirkirarrun labarurruka wanda suke nuna ishq din mutum amma suna kokarin su koyar da mutum yadda ake son allah amma su ƙirƙiro'insa labaru ka kamar irin ƙirƙirar labarin majinuna laila din nan ai ai wani ana sa akwai maka san Allah amma dai ai sai aka ƙirƙiri labari aka nuna yadda wato ma'ana wanda masoyi yakan zuciyarsa kan bara daga masoyin ne ya masa sallama masa komai nasa ka san ya sallama zuciyarsa kuma ya sallama komai nasa ah to sannan kuma aya ta gaba bayan ta magana kan muhabba sai ta nuna da'a wannan ba nan muna muna maka nuna cewa so fa yana hada da biyayya ba fa so ba biyayya qul atiullaha war rasul ka ce da su kuma ku bi Allah ne ku bi manzo fa in tawallu fa inna allaha la yuhibbul kafirin in ka juya baya ma'ana ba su bi Allah ba ba su bi manzo ba mene sun su menene su kuma sai aka ce ba a ce fa inna allaha la yuhibbukum ba sai a ce aka ce la yuhibbul kafirin wanda ya juya baya son Allah baya son manzo sunansa mene yawo manzo to kuma Allah Allah yana son kafirai butul wanda su Allah ya musu ni'ima suka butulce to da yawa yanzu mutane suna da'awan soyayya sosai suna da'awa da da'awan son Allah da da'awan son manzo da da'awan son iyalan gidan manzo to amma yanzu abin za mu karanta yana nuna mazhar ɗinsa eh mun ji mun ji an yi da'awa kana son Allah yana so kana son manzo ahlul bait na so good good me kake yi wanda ya nuna wannan ya nuna gaskiyar abin da ka faɗa me kake yi waƙe ne ake yi kamar wani misali gaba a ce misali kana da kana uba ne yana da 'ya'ya sai wasu in ya ce musu su yi sai su yi ce su bari sai su bari sai aka samu wani shi kuma baya biyayya ga baban nasa baya aikata ba amma sai ce baba ina son ka baba ina son ka amma kuma ba zai aikata komi da baba ya ce ba bilhassar ma yana saba masa
in ya ce shara shi sai kwaso kazanta ya zuwa musulmi in ya ce ɗebo ruwa sai ya kwarama masa a shimfiɗa sai ya ɓarar ya fasa masa tulu ya mazi da shi abin da yake na amma sai ya ce baba ina son ka baba ina son ka
to wanne ne baba zai fi so mai waƙen yana so ko ko mai aikatawa to wannan na faɗi don don ainihin mujarradin zance ba shi ne ba sai da aiki to idan ba- babu so babu ɗa'a kaga in kuna son Allah ku bi ni Allah zai so ya gafarta muku zanum sai aka ce to sai aka ce musu- ka- ka kaya musu kuma kul atiqullaha war rasul ku bi Allah ku bi manzo wannan kaga ya nuna da gaske son da kuke yi kenan fahimtar Allah in suka juya ba su san- ba- suka kibin Allah da manzo to ka gaya musu fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai ba a ce fa inna Allah la yuhibbuhum ba ka ce la yuhibbul kafirin ma'ana su su wane ne kafirin wanda suka kibin Allah da manzo to yanzu wayannan wayannan wayannan masu cewa su ne su ne masoya Allah kuma wai ayan Allah ne su nahnu abna abna abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne mu ne 'ya'yan Allah masoyansa in ji eh, yahudu haka suke suke eh, su 'ya'yan Allah ne Allah yana son su su ne masoya Allah su ne zababbu zababbun Allah sha'abullahi al-mukhtar chosen people of God ya yi ma duniyan nan domin su ne ya saurar mutane don su bauta musu kamar yadda tamaman kamar yadda aka yi jaki domin ya aka sarrafar da shi mutum ya juya shi da ya so aka yi saniya mutum ya ya- ya sha nono ya ci nama da sauransu to haka suka ɗauka sauran mutane ma an yi ne don su sarrafa zuwa haka suna iya kashe su ma ba abin da ya dame su su zaɓaɓɓun allah sai to bari mu zo mu duba yaya so yake yi ta ina yake bayyana yana bayyana yana ta biyayya ne su su ko su ba ƙananan masu saɓon allah da manzon sa ba kuma ba su kauna annabi kuma ba su bin annabi a fassarar yau mata ji da kullu nafsin ma amilar min khairin mukhdara wanda ni ban karanto mana ba akwai wani wa'azin imam zainul abidin da yake rika yi amma ba zan karanta ba tun da magana wa'azin na da tsawon gaske na na dan yi makin din shi anan amma yana da tsawo wannan rayuwar a cikin kafi ne Ah. a cikin kafi da isnadinsa daga jabir bin yazid daga abi ja'far alaihi salam ya ce amirar mu'minin alaihi salam ya ce allah ya faɗa a cikin muhkamin kitabihi ya ce man yi rasula faqad ata allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza wannan ce suratu hud aya ta sha bakwai sai aminu yana bayanin wani sai ce faƙarana ta'atahu bi ta'ati sai Allah ya gwama ɗa'ansa da ɗa'ansa wata ɗa'an Allah da ɗa'an manzo man yuti'ir rasula faqad ata'ahu wanda ya bi manzo ya bi Allah to nan Allah ta'ala ya gwama eh, ɗa'ansa da ɗa'an Allah in ku lura da wannan aya- wannan wannan man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim fi hafiza yayi kama da in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wannan wannan eh, kul adi wala kai kul adi wala wa dhuru fa fa in tawall fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin yayi kama da wannan sai ce sai Allah ta'ala ya gwama biyayya gare shi shi manzo kenan da biyayya ga shi Allah kenan wa ma'asiyatuhu bi ma'asiyati saba masa da saba masa saba manzo saba ma Allah fa kana dhalika dalilan ala ma fu- fuwida ilayhi wa shahidan lahu ala man ittaba'ahu wa asahu bai wa bayyana dhalika fi gairi mawdu'in min alkitab al-azim to sai ya zama wannan shine dalili na cewa ya fawwala son son sai zuwa ga son annabi da be da be- biyayya ga ga- gare shi zuwa ga biyayya annabi da saba masa saba ma annabi kuma ya zama shaida ga duk wanda ya bi manzo Allah ko ya saba masa ga wanda ya bi manzo manzo Allah kaga shaida ne gare shi ya bi wani yau wanda kuma ya saba manzo Allah kaga shaida ne akan sa ya ya saba wa Allah ke kuma yace ma Allah ta'ala ya bayyana wannan ba a wuri ɗaya ba a littafinsa a wurare daban-daban فقال تبارك وتعالى في التخليل على اتباعه والترغيب في تصديقه والقبول دعوته سي الله تعالى تبارك وتعالى في الدنيا كوديت da mutane akan bin sa da da da gazgata shi da da da karban da'awansa sai ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum fattiba'uhu sallallahu alaihi wa alihi muhabbatullah wa rida bin shi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi to shi ne son Allah shi ne kuma yardan Allah waɗanda shi ne son Allah kai bin bin manzan Allah shi ne son Allah wardahu gufranu dhunubi yardan Allah kuma shine ya haifa wanzu dhunubi wato in in mutum ya bi manzan Allah sai Allah ya so shi in kuma Allah ya so shi sai ya yarda da shi ya yarda da shi shine ya haife masa wa kamalul fawzi wujubul janna kuma cikan eh, rabauta shine shi- waje- wajabtar aljanna wato azaman ta aljanna ta zama wujuban gabawa kaga shi ki- wato kenan id- idan ya yanzu ya bi al- ya bi- ya bi manzo Allah sai ya zama ya nu- ya- ya- in ya- in ya da ga ga manzo Allah sai Allah ya so shi in kuma Allah ya so shi sai ya yarda da shi ma'anan ya yafe masa daga nan kuma sai mene sai ya- sai ya- sai ya majabta masa aljanna sa وفي التولي عنه والإرادة محادة الله وغضبه وسخطه والبعد من مسكن النار كما يتي كما juyawan baya kuma fahimta ta wallo juyawan baya ga, ga, ga, ga, ga- ga manzon nan shine bijire masa kuma shine wannan shine kin Allah da shine kuma fushin Allah shine kuma nisan daga wajen Allah shine kuma ke wajabta dawwama a wuta وذلك قوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده a cikin oho, wan- wancan wancan wancan na farko ina ce muku sur- suratun nisa ne na inda yake cewa man yuti rasula faqad ata'ana wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza suratun nisa ne wannan kuma wa man yakfur bihi min al-azab fannaru maw'idu a cikin a cikin suratul hud wanda duk ya kafirce da shi a cikin rundunonin kafirai to wata ce ma alƙawartansa inda aka masa alƙawari kenan ya ya'ani aljuhud bihi wal isyan la wa bin nufi eh, taurin kai gare shi da saba masa taurin kai ga kin kin musanta ma annabi da saba ma annabi shine abin nufi wanda yake shine wanda ya wannan makoman sauta har wala yau a wa- wata ruwayan shi ma dai a cikin kafi da isnadinsa daga habs bin ah, mu'azzin daga abi abdullah har wala yau da wani isnadin kuma daban ta hanyar ah, ismail bin jabir duk dai daga abi abdullah yana cewa wa'alamu annallaha idza arada bi abdin khairan sharaha Allahu sarrahu lil islam ku sani Allah ya nufin alkhairi ga bawansa yakan bude kirjinsa ne ga musulunci wannan a- aya ne In Allah ya so bawa da alkhairi sai ya bude kirjinsa ga musulunci fa idza a- a- a'tahu dhalika nataqa lisanahu bil haqq in Allah ya bashi wannan to sai fu- harshensa ya yi furuci da gaskiya wa aqada qalbuhu alayhi wa amila bi zuciyarsa kuma ta kulla kuma ya aiki da shi da kaba fa idza jama'a Allahu lahu dhalika tamma lahu islamu in Allah ya gwamu mashi wa'annan duka tabakokin nan guda uku kenan da kulle a zuciya da furuci da baki da aiki da gaba in suka sai sai- to sai in ya haɗu suka haɗu uku nan to musuluncinsa ya cika wa kana inda Allahi wa kana inda Allah kuma yana wajen Allah in ma ta'ala zalikal hal minal musulmin haka in ya mutu a wannan hali ya mutu yana musulmi na gaskiya wa idza lam yuridillahu bi abdin khaira wakalahu ila nafsi wa kana sadruhu dayiqan harija ka annama ya sa'ad min as-sama shi malul qur'ani yace to kuma Allah bai nufin alkhairi da bawa ba to sai o na tsallake muku cewa idan idan na tsallake muku cewa idan wancan maganan cewa in musuluncinsa ya cika sun yi mutu a wannan hali ya mutu a musulmi tsintsa to amma Allah bai nufin bawa da alkhairi ba sai ya wakilta shi zuwa kansa ya kyale shi da ya kyale shi da zaɓin kansa ke shine ma'ana bai so shi da alkhairi ba Allah ta'ala ne zai yunke masa zuciya ba sai ya kyale shi da abin ya zaɓa ma kansa da kansa ya bar shi da da dabararsa kenan to ga aka kyara mutum da dabaransa ko yanzu nan zai kai kamar yaro ne karami wanda yake gani abuwa na bashi sha'awa ya ga garwa shi gunin ban sha'awa yana kalli ya ga kwatami gunin ban sha'awa ya ga wannan ya ga wannan ya ga rami ma ya nemi ya kamar ya hango ruwa a rijiya ya dan nemi ya dan je ya dan yi wasa in aka kyala yaro ba a kun san me zai faru shine ya taɓi wuta shine ya sha guba shine tsunduma a halaka to in aka in aka in Allah ya kyale mutum da dabarar shi wa kalahu ila nafsi sai wai sai wakilta shi zuwa kanshi wa kana sadruhu da yaka harja sai zuciyarsa zama cikin kunci sai ya zaba maka shi fa in jara ala nisari haqqul lam yaqid qalbuhu alai to in binnan harshensa bakinsa ya furuci da gaskiya ya faɗi kalman gaskiya to zuciyarsa ba ta kalla kaga shi kenan ana iya samun kalmar ta haka ta fito daga bakin wanda ba ya ita kadin amma sai zo wajen annabi ce kalu na shaɗu na kalar su amma ba shi a zuciyarsa ko ya ce ya rasu da ina son amma dai ba shi a zuciyarsa kenan وإذا لم يعقد قلبه عليه لم يطيعه الله لم يطيعه الله العمل به in kuma har bai kulla a ransa ba to Allah kuma ba zai mishi muwafaka da aiki da shi fa idza istama dhalika alayhi hatta yamutu wa huwa ala tilka hal kana inda Allah min al munafiqin to in in aka hada mashi gwama masa wannan kun ga wannan shi wancan an an gwama mashi furuci da baki da aiki da kaba da itikadi a zuci ko to shi wannan kuma sai a gwawa mashi furci da baki yayi amma bai shiga zuci bai itikadinsa ba saboda ka aikinsa aikinsa ba to Allah ya gwawa mashi wannan har ya mutu a wannan hali sai ya mutu a cikin munafukai wannan ko da aikinsa ya bayyana ana zahirin shi mai kyau ne tun da zai ba shi a zuci da wata manufa ne sai ya zama na'am a wajen a zahiri me za mu ce masa mumini musulmi wasara ma jara ala lisanihi min alhaqqi alladhi lam yuqir Allah an an yaqida qalbahu alayhi lam yuqihu al-amal bihi hujjatan alayhi yawm al-qiyam to sai ya zama kalmar nan ta gaskiya da ta gudana a harshensa wanda Allah bai mishi muwafaka da ya kulla shi a zuciya aiki da shi bai yi aiki da shi ba sai ya zama hujja a kansa gobe kiyama fattakullaha was'aluhu an yashraha sudurakum lil islam sai amirul mai cewa ku ji tsoron Allah ku roki Allah ya bude kirjin ku ga musulunci ce Allahumma Allahumma shrah li sadri lil islam cikin ma'thura ka ka roki Allah ce ya rabbi ka buda mini ya zama in yi abin in yi dace da abin da kai kake so ba wanda raina yake so ci fattakullaha wasaluhu an yashraha sudurakum lil islam wa an yaj'al alsanatakum tantiqu bil haqqi hatta yatawaffakum wa antum ala dhalik kuma ku roki Allah ya sa harsunan ku su rika furuci da gaskiya har ya dauki ranku akai wa an yaj'al munqalabakum munqalabas salihin kuma sa makoman kuma koman bayan Allah na gargaru salihin qablakum makoman na gargarun da suka gabace ku wala haula wala quwwata illa billah walhamdulillahi rabbil alamin wannan cikin magana na amirul mu'minin yace kuma man sarrahu an ya'mala an ya alama anna Allah yuhibbu falyamal bi ta'atillah wanda da yake son ya ga cewa to Allah yana son shi yawa ya ga ya za kai ka gane Allah yana son ka to yace wanda yake son ya san cewa Allah yana son sa to ya aiki da dan Allah walli yatab walli yattabi'una kuma ya bi mu mu ahlul bait ya mai ya kuma bi mu ya da'a ga Allah ya kuma bi mu alam tasma qaulullahi azza wa jalla li nabihi baka ji inda Allah azza wa jalla yake ce ma annabinsa ba in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir- wa yaghfir lakum dhunubakum baka ji wannan ba Baka- walla- wa- wallahi la yuti'u Allah abdun abadan idza adkhala Allahu alaihi fi ta'ati ittiba'una yace wallahi bawa ba zai taɓa ɗa'a ga Allah ba har abada sai Allah ya sa ya sa s- ainihin biyayyanmu a cikin ɗa'ansa wala wallahi la ya taɓa wani abdun abadan illa a habbala kuma wallahi bawa ba zai taɓa bin mu ba sai Allah ya so shi wala wallahi la ya da ahadun ittiba'ana abadan illa abgadar kuma bawa ba zai taɓa barin ɗa'a ga Allah ba sai ya ƙi mu wala wallahi la yabghiruna ahadun abadan illa asalla kuma wallahi duk wanda ya kimu sai ya saba wa Allah wa man mata asiya lillahi akhzahu Allah wa- wa akabbahu ala wajhi finna wanda ku wallahi kuma duk wanda ya mutu yana saba wa Allah Allah zai muzanta shi ya turmuza fuskansa a wuta walhamdulillahi rabbil alamin wannan a cikin kafi juz'i na takwas sha- eh, shafi na sha uku farko farkon juz- juz'in ƙarshe to wannan duk muna son mutum ya fahimci menene son Allah don yahudu sun ce su masoya Allah sun ce ma su zababban Allah ne Allah yana son su to na'am yadda ake gane Allah yana son ka shine za ka kana bin Allah ne in kuma kana bin Allah da da'a kuma za a kana bin manzo Allah in kuma kana bin manzo Allah ne za ka bi ahlul bait lazim ne wannan lazimai ne kamar to da miya kai gara ma wannan to da miya ma ba za ma sai in mutum yana jin yawa ma ya ci gara ko ya sha miyan ba to amma la wallahi ba irin wa'annan laziman ba ɗaya ba ya tafiya ba guda kun san shayi yana iya tafiya ba su kare ko tuwo fa yana iya tafiya miya ba gishiri ba duk zai ciwo to amma wallahi ba wani ibadan da ba- babu biya ga annabi ba kuma biya ga annabi da babu kiya ga iyalan annabi wannan lazamai ne in ba wannan ba wannan to ba ra'ayi muke kawo shi yasa daga nasosi daban-daban a cikin wannan naka wannan cikin nur ah, abin da nur wan- wannan tafsirin nurul yaqin ya kawo abin da na karanta nan mai dan tsawo amma dan kadan ya gudu sai na karanto mana hadisin da tsawonsa a cikin wata huduba ta amirul mu'minin hudubatul wasila bayan ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ya ce faqala tabaraka wa ta'ala fi tahrid ala tibai wa targhib fi tasdiqi wal qabul da'wati qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u wannan kaman jelan wannan ba eh jelan abin da muka karanta ne Eh. yace bin annabi shine son Allah yardan Allah kuma shine yafewan zunubinsa kuma kamalan rabauta shine shiga aljanna to akwai wani hadisin shi ma yana da tsawo ina ina ku jaka na ina ku gudu jaka shi ma idan mutum yana da kafi juz'i na takwas kafi juz'i na takwas shafi ɗari da ishirin da takwas hadisi na tis'in da takwas yana da tsawo ba- ba zan karanto mana duka ba amma zan iya rairayo mana wasu daga ciki amma mutum yana so yana iya duwa yana iya karanta hadisin kammalallensa kafi juz'i na takwas shafi 128 hadisi na 98 yana da tsawo hadisi daga ciki akwai inda yake cewa eh, wannan ruwayan mai suna habs bin giyas ya zo ce ma abi abdullahi alaihi salam ya ce inni la arjun najata liman arafa haqqana min hadhihi al-umma illa li ahadin salatati ya ce abu abdullahi da sanar ce ina ni ina fatan tsira ga duk wanda suka san haƙƙinmu a wannan al'umma wato za su tsira in ban da mutum uku su wannan ba na tsammanin za su tsira ba na fatan masu tsira sahibu sultani jair na ita duba an ga ko mene sa ya ce sa- sahibu sultani jair nan don kila abin nufi shine sultani jair Ah, ba- ah, mai iko kenan sultani shine mai iko Ah, a da- a da can sarki ake cewa amma yanzu duk wanda iko ke hannunsa shine sultan ko da ko da ba sarki ba ne ko gwamna ne ko shugaba ne ko chairman ne ko menene ne wanda dai iko ke hannunsa to ja'ir ɗararre ke na akan tafarki wanda ke za- zalimi ma'ana to na ya ce sai sa ya ce sahib in sahib ne ke nufi yana nufin shi sultani ja'ir ba ma a magana shi ke ana batun ma- abokanan mabiyan shi ke shi shi ma an- kamar kamar misali a ce ba a fata ai a ce a cikin wannan al'umma ba a fata shedan ya tsira na tambaya ne. a cikin al'umma annabi ba a fata shedan ya tsira yayi daidai sai kuma ya taso shi shi shi shi shi shedan na cikin al'umma annabi ne Yawwa. sai dai a ce ba a fatan mabiyan shedan a wannan al'umman su tsira saboda su zan ya yi sahibu sultan amma ni na duba ban ga dai na na kaman ko sahibu sultan ja'ir din yana nufin nafsi shi ne da sultan ja'ir ban gane ba sultan ja'ir amma ce sahibu sultan ja'ir wa sahibu hawa mai mai bin son rai wal fasiqul mu'li da fasiki mai bayyana fasikancin shi wato cikin wannan ana fa- yana ana fatan tsira ga yan al'umman nan na masu wanda suka san haƙƙin mu suke bin haƙƙin mu amma banda waɗannan uku din sai karanta wannan aya qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah sannan sai ce ma ya ya ce ma hafs hafs bin giyaz ya ce ya hafs al-hubbu afdalu min al-khawf sai ce so ya fi tsoro wato su kasan so so daban akwai abin aka akan yi abu don ana jin tsoro amma so so ya fi sai ce to, so ya fi tsoro sai ce wallahi ma uhibbu mi- mi- man ahabba dunya wa wala gairan yace wallahi bana bana son bana son wanda yake son duniya kuma yana mi- mi- yana miƙa wulayansa ga wani mu wa man arrafa haqqana wa ahabbana faqad ahabba Allah tabaraka wa ta'ala wanda duk ya san mu wanda duk ya san mu ya san haƙƙin mu ya kuma so mu to shine ya so Allah tabaraka wa ta'ala kamar yace muku hadisin yana da tsawo cikin shaf eh, kafi jizgi na takwas shafi ɗari da ashirin da takwas shi kenan wannan ina ji insha Allah ya ba ya wadata hadisin na da tsawo ga mai sha'a insha Allah yana iya karanta a zan ka- ba zan karanta mu na ga ya cika tsawo Allah sai insha Allah to wani- wani wani hadisin shi irin wannan wanda ya kama a cikin littattafai daban-daban wanda yake nuna cewa halin halin dinu illa lahu Eh, menene addini in ban da so inna Allah ta- ta'ala ya kulu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah cikin irin wannan ah, a cikin tafsirin ayashi ya ce daga ziyad bin abi ubaida ya ce na shiga wajen abi ja'far alaihi salam na ce da shi bi abi anta wa ummi rubbama khala bi ash-shaytan فحبست نفسي ثم ذكرته بإياكم وانقطاع إليكم وطابت نفسي yace ina gamar da kai da iyayena mai yiwa wani lokaci shi dan ya shafe ni ya sa kuma raina na ji ba daɗi kuma amma sai na tuna da so na gare ku da yankewa yankuwa na ya zo gare ku sai na ji daɗi sai ce ya ziyar wai haka wa madina illar ku me me addini in ban da so ala tara ila qawlihi ta'ala in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah har wala yau akwai kuma inda ke cewa eh, da wannan kuma daga Buraid bin Muawiya daga Abi Ja'far alayhi salam wani hadisin yake cewa wallahi law ahabbana hajarun hasharahu Allah ma'ana shi ma yau hadisi mai tsawo wani bangare ne nasa yake cewa ko dutse ya so mu Allah zai tashe shi tare da mu inna la yaqulu in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukum Allah wannan na mu- eh, ko wato ko da dutse ne so mu Allah zai tashe shi tare da mu wa qala wa yuhibbuna man hajara ilaihim kuma suna son wanda suka yi hijira zuwa gare shi wannan shi kuma ah, daga rubi bin abdullah ya ce an ce ma abi abdullah alaihi salam ji'iltu fi dhaka inna nusammi bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum fayan fa una dhalik yace ana kiran mu an muka rika sunan nikim da su- suna sunan nikim nake muka rika sa sunan sunan ku da sunanan iyayen yanku to wannan zai amfane mu sai ya ce i wallah wa haliddin illa al-hub me addini in ba so ba baka jan da Allah ta yake cewa in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ba a ruwayoyi a a wannan babin yana da yawa barin kawo maka wannan koda wani daga ciki wayansu daga ciki ba su in tsallake wasu wannan a cikin amalin saduk da isnadinsa daga himran ya ce ya ji abu abdullahi alaihi salam ya cewa man ahab man ahabba Allah azza wa jalla ma ahabba Allah kai ba azza wa jalla man asabu Allah baya son wani mai saba masa sai ta- ya- ya masar da wa- bai- bai- baitocin waƙe na wani ya ce tu'usil ilaha wa anta tatharu hubbahu hadha mahadun fil fi'ali badi'u law kana hubbuka sadiqan la antahu la la la la la ata'tahu afwa law kana hubbuka sadiqan la la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ya ce ka saba ma ubangiji sannan kuma ka bayyana cewa kana son shi wannan muhal wato korare ne mustahili ne a cikin filfi alibadi kuma ainihin wannan kirkira ne a aiki ya za ka ce kana son Allah kuma kana saba masa laukan hubuka sadiqan la afata huda da gaske ne kana son Allah da kai da ka bi shi innal muhibba liman yuhibbu muti'u mai so yana bi yana son wanda yake yana bin wanda yake so ne wannan shi kuma shi ke nuna zaman da ruwayoyi ne da yawa na yi makin wasu amma na gade wayan na hadar mikidar insha Allah ya wadata kan so yana nufin biyayya a gwane suke so yana nufin biyayya son allah yana nufin bin manzan allah son manzan allah yana nufin bin manzan allah babu so babu biyayya Yawa. saboda haka so ba mujarradin wake-wake ne da faɗa da kalman baki ba saboda haka idan aka ce mana wannan mutumin allah yana son sa muna ganin yana da ne in ka ga mutum yana saba ma allah ma'ana shi taɓaɓɓe ne allah baya son sa saboda haka ah, ka kiyaye saban allah don ba mazharin so ba ne ba mazharin so ba ne ya ake bayyana so a da'a ne to a kai da aka ce mana wannan waliyin Allah ne za mu ga cewa yana bin Allah haka ake samun waliyin Allah waliyin Allah yana saba Allah to ba wali ba waliyin Allah shine wanda yake biyayya ga Allah a kuma ai ma- mazharin kuma yadda ake son Allah ana bin annabi mazharin bin annabi kuma wan- man ya zo hazo wanda wanda wanda aya ko- ko hadisi ya isharar cewa shi abi shi bayan annabi su ne a'imma salamu alaihi saboda haka wanda duk kaga ya ce yana son annabi kuma yana kin a imma to ƙarya yake ko kuma yana kilami yana bin yana son a imma amma baya biyan su shi ma duk ƙarya yake saboda haka hanya kaga kenan yanzu na zamu ɗauko waɗannan masu masu rayawan cewa su masoya Allah ne zababbun Allah ne sai mu ga- sai mu ga cewa su su suke taɓarna a doron ƙasa kulliyomin sai sun shekar da jinai ne na bayan Allah suna ta barna a doron ƙasa duk wani fasadi su ne a bayansa in ka ga wani rikakken gidan caca ko wani gidan fasadi sai ka ga su ne ke da shi wai su ne zababban Allah alaman menene wannan alaman tabewa ne wannan Allah yana kin su kenan ya fushi da su alaman Allah ba ya son ka shine ka ka ga kana mummuna aiki in ka ga mutum ta ta- yan tababbe eh, yana mu- yana ayo yan miyagun ayyuka to alama ce na Allah alamu- alama da yake nuna Allah ba ya son shi kenan ba ya son Allah Allah ba ya son shi shi yasa mai wakilta shi ya zuwa ga kansa ya zaba ma kansa ya mummuna aiki waya zubillah to na ci zan dan man zan dan magana kaɗan dangane da sha'aban wannan an faro shekarun jiya lokaci ya kure cewa wan- watan sha'aban har yanzu ba mu sami irin wancan watan haka nan muka yi ta cewa na lura mutane ba su damu da duba wata ba ne su kawai ba ruwansu sai sai sha'aban an ce nawa ga watan sha'aban yau a ce ai sha biyar ne sai wani ce sha hudu dai sai wani ce kun fara kenan sha uku ne to haka nan za a tafi da kidayan har zuwa a a ce an ga watan ramadana wani ya ce ana ganin wata saba'a ne haka nan a ta yi to in kuma aka ga na shawwal shi ma a ta rigima wasu sallah bayan kwana uku da sallah amma aka zo da ban mamaki wajen sallar layyadu sai a yanka rago rana ɗaya tabbata su mutane ba su damu da duba wata ba suna duba kawai ramadan da shawwal ba za su sake rigima ba sai bai shi ko a- a a bisa ka'ida wanda bai damu da duba kowane wata ba to ba shi da hujjar da zai shaka an ce mashi an to yanzu yanzu dai ba mu da labarin ganin wata muna fata yanzu mu sa- mu sami labari kora daga baya ne amma muna sa lissafin yau biyu ne ga watan sha'ban yau a laraba biyu ga watan sha'ban da fatan za mu ji labarin ganin wata to yana ce shi watan sha'ban wata ne mai daraja kuma ana ce masa watan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. kuma manzo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yakan azumci wannan wata ya gwama shi da ramadan yakan ce wa- sha'ban wata na ne sha'banu shahari inji manzo Allah man sama yawman min shahari wajaban lahul janna Sha- sha'ban wata na ne wanda ya azumin yini guda a wata na to aljanna ta wajaba masa an ruwai- an rawaito daga imam sadiq alaihi salam yana cewa sa- imam sajjad idan sha'ban ya shiga yakan tara yakan tara sahabbansa ya ce musu ya ku sahabbaina kun san wani wata ne wannan watan wannan watan sha'ban ne ba kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi ya- yakan rika cewa sha'ban wata na ne ku so ku azumci watan nan saboda son ku da annabin ku da neman kusanci ya zuwa ubangijinku wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sha'ban shahari fasumu hadha shahr hubban li nabiyyikum wata ƙarruban ila rabbikum yan shi yake cewa kuma na rantse da wanda raina ke hannunsa na ji babana na ji abul Hass- Ab- Ab- Abul hussein yana cewa ah, na ji amirul mu'mini yana cewa wanda ya azumci sha'aban saboda son manzan Allah sallallahu alaihi wa da neman kusanci ya zuwa ga Allah Allah zai so shi ya kuma kusanta shi ya zuwa gare shi da karaman sa ranar alkiyama kuma ya wajabta masa aljanna kuma wannan wannan kaman kaman fassaran karatun tafsirin ba muna maganan so ba to haka sai aka ce ko to ka gani ma azumin nan yana daga cikin son annabi da bin annabi kuma yana sa ka sami son Allah ka sami aljanna da mai kamanta ga shi abin din ya kama ko za ka jira sai faɗi ne kayi tun daga shi ya zo ka shi sheikh ya rawaito daga safwan jamal yana cewa imam sadiq ya ce mini wanda suke karkashin ikon ka ka kwadaitar da su a yin azumin sha'ban sai na ce da shi in zama fansan ka menene ga wanda ya azumci sha'ban din ya ce na'am manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kasance in in ya ga jaririn watan sha'ban yakan sa mai shele shele a garin Madina ya ce ya ku jama'an Madina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya aiko ne zuwa gare ku wato ni manzan manzan Allah wato mai shela mai shela annabi zai faɗa ya ce ya ku mutanen madina ni manzan manzan allah ne zuwa gare ku ku saurara sha'aban manzan allah yana cewa ala inna sha'abana shahari farahimallahu man a'anani ala shahari ku saurara in ji manzan allah yana cewa sha'aban wata na ne allah ya ji kan wanda ya taimake ni a wannan wata sannan kuma sai ce amirul mu'mini alaihi salam ya ce tun da na ji mai shelan manzo Allah yana wannan shelan ban ban taba barin azumin sha'ban kun ba zan bashi ba insha Allah har zuwa ƙarshen rayuwata kuma ya kasance karjawa sau mu shahare ne mutata bai aini taubatan min Allah yin azumin wata biyu a jere tuba ne zuwa ga Allah wato yana inda ka iya ka gwama sha'ban da ramadan sannan kuma ya ce ayyukan da aka roto a wannan watan yana da yawa akwai ama da hasa akwai wanda aka roto na kulle yomin akwai wanda aka roto na yan sira na ku daban-daban mutum ya duba mafata yau zai ga an jejjera akwai daga ciki akwai yawa istighfari istighfari kulle yomin sau saba'in mutum ya roki Allah tuba astaghfirullah la ilaha illa huwa arrahmanur rahim alhayyul qayyum atubu ilai a wani a wani ruwaya ko astaghfirullah atubu ilayhi ga sunan ga sunan sannan kuma da yawaita haylara la ilaha illallah wala nabudu illa illa mukhlisina lahu dinu law kara al mushrikun shi ma an rawaito a fade shi sau dubu da kuma kowane alhamis a wata sallah da akan yi shi ma mutum ya duba dan ban yana iya duba sannan kuma sai addu'an nan na a salatin annabi din nan da ake so a yi a zawwal kuma yana da kyau a yi shi safiya da yammaci a ruwaya an zo bayan sallan subahi da kuma kafin magariba wanda ke fakan da mukan yi bayan magariba din kuma idan ana addu'a mutum ɗaya karanta duk kuna zaune ko kuna tare da shi a karatun ba sai ko ba ku faɗa ba duk ya haɗa ku duk saboda haka fakan da mukan bayan su bayan mukan karanta wannan shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala mabni shajaratin nabuwa wa mawdu'ir risala wa mukhtalifin ma'aika wannan wannan salatin annabi da ake kullum kuma bayan zawar sannan kuma da akwai munajatoti akwai munajatin sha'abaniya munajatin amirul mu'minin ne alaihi salam wanda yake da kyau mutum ya halarto da zuciya a yayin da yake karantawa in zai yiwu ya zama ya halarto da zuciyarsa shi wannan zai fi kyau mutum in zai yi shi kadai ya kuma ya sa zuciyarsa ta bi abin da yake karantawa sosai don ya sami ya zama zuciyarsa ta amfaru da abin da yake faɗa akwai magiya da neman tuba ya zuwa ga Allah ta'ala a wannan shabaniya shine har imam a cikin wasiyarsa yake cewa muna alfahari muna da ma'asura sai kawo kamar addu'a alfa na imam Hussein da kuma munajatin amirul mu'minin na shabaniya to kuma akwai ayyukan wa'insu darare wa'insu za mu ambata kamar daren nisfi sha'ban in ya zo shi yana da muhimmancin ayyukansa na da muhimmanci kuma raula a cikin wannan watan akwai mauludodi ko mauludin imam hussein wanda shine uku ga wata kamar gobe kenan da abul fadl abbas jibi kenan akwai kuma ranar hudu ga wata da kuma wa'insu mauludodi kuma da mauludin sahibar asarwar zama a tsakiyarsa wanda shi insha Allah yana nan tafe shi za mu magana dangane da daren nisfi sha'aban da kuma ranar nisfi sha'aban wani lokaci bane kan so ɓata lokaci dangane da magana ga dangane da wasu mutane da sukan ta buge gwiwar mutane akan ibadodi ba amma wasu sun saba in rajab ya kama sukan ce lalle ba a yin rajab da sha'aban da ramadan wata uku sai ta cewa ba a yi to in ce ko dai ba a ce kada ka yi ba ko yawa saboda haka menene naka na ce musu mutane ba dama ba wanda ya ce wajibi ne ai to amma sai su ce annabi kuma ya kasance a ruwaya yakan yi sha'aban da ramadan yakan yi sha'aban bincikansa ya gwama da ramadan sai kaga su ba su rajab din ba ba su kuma sha'aban din ba to daidai gwargwado in mutum yana iyawa ya yi mata ya sara zai yi kwana uku ne zai yi goma ne zai yi sha biyar ne zai yi ishirin ne zai yi duka ne mata ya sara ba, ba maganin yi ko bari in ka yi kana da lada in baka yi ba fa ba ka da zunubi ba a ce maka wajibi ba in baka yi ba ba zunubi to don menene naka na damun mutane cewa ba kyau ta ina aka ce maka ba kyau aikin alheri ba kyau aikin tsiya ne ke da kyau kenan aikin alheri ne mutum ya yi daidai gwargwado amma nan babu takalifi inda mutum zai zo ya zama mutane ba zai ce dole ne su to sai mu ce musu ina ka samu wani amma mutum yana yi na ronka da mai aikin alheri kuma ya tattayi mun daidai gwargwado da karfinsa insha Allah za ka ga akwai ma'azuri yadda yake nuna ainihin ruwayoyi daban-daban na ayyuka na wa'annan da azumin muka sai ga an ce wanda ya azumci rana kaza yana da lada kaza kuma aidatu man balaga da muke da shi cewa in da hadisin cewa in abu ya zo maka na ruwaya akan wani abu na aikin falala in ka aikata za ka sami falala ko da wannan abin da ya zo maka bai inganta ba babin falala ba ba lalai sai hadisi ya inganta ba maudu'i ne hadisi maudu'i ne ba aiki da shi amma in hadisi mai rauni ne aka ce wanda ya karanta kaza a dare kaza yana da lada kaza in ka yi an ce za a baka lada ko da ma ba yadda ya zo maka haka din ya zo ko bai inganta ba sai dai in ya tabbata kirkirare ne ka san kirkirare ne ba za ka aiki da shi ba amma ka san cewa wannan rarrauna ne amma an ce aikin kirki ne Allah ta'ala yana da yarwa mai yawa in ka ji an ce zai baka wani wata katafariyan gona ko wani gida mai hawa hawa na lu'ulu'u oh to Allah sa sauka abu ne mai maka wannan saboda ka yi kawai kai fata Allah ya bayar to sai me kuma insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyib Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirye da mu da shirin da ke ci ka ba mu iko aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله